الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرو نتقص cikin daura wannan takaitaccen littafi mai suna jihadu sheikh usman ibn fodi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba mun tsaya a gaba ta farko da shi a sheikhu muhammadu bello yake bayani akan dalilan da ya wajabta yakin da suka yi a wannan ƙasa mun karanta na farko shine cewa addafu anil ahali wal anfusi wad dini wato kare iyali da kare rayuka da kuma kare addini eh to lokacin da Allah ya taimake su duk wani wanda suka yaƙa sai su sai su ci nasara a kansa shine summa innahu lamma qatalna haula'i faqatalna minhum man qatalna wa akhrajna man akhrajna to har zuwa ƙarshe dai da yace wa nahnu lam nabtadi ahadan fi hadha alqitali ila al'ana ba wani wanda mu ne muka fara yakansa har zuwa yanzu kaga kenan su ake fara yaka su kuma sai su tashi tsaye su kare kansu al'amru thani dalili na biyu ko al'amari na biyu muhawalatu nasr al-haqqi 'ala al-batil mun yi jihadi ne domin kokarin taimaka ma gaskiya akan barna to shi ma wannan abin zargi ne ka taimaki gaskiya akan barna don a rosa barnat wasu ayyufi masalihin musulmina da kuma ƙoƙarin yin aiki don tabbatar da maslahohin musulmi saboda a lokacin musulmi ba su da yanci in kana musulunci sai a kama ka a dinga azabtar da kai a dinga musguna maka da sauransu if jihadul kufari a gani muhammadu bello ya ce domin yaƙan kafurai likulli man kadara alaihi wajibu duk wanda ya samu iko to wajibi ne ba dauke wa kowa ba eh mu ma nan da kake gani ba mu da iko ne shi ya samu ka hakura to su shi kuma a Sheikh Usmanu da jama'a sa Allah ya bashi ikon to yayi me laifin sa bai da laifi ba'da kamalin shurudi bayan tabbatuwa ko kammaluwar sharuɗan shi jihadi din kuma alhamdulillah ba wani sharaɗi da bai kammala a jihadinsu ba babu eh na farko kaga sai da aka samu amirul mu'minina shine a shekhu usmanu ko na biyu sai da ya fita daga daular wani sarki bai ƙarƙashin kowa ya koma yanzu shi ma shugaba ne a matsayin kansa bai ƙarƙashin wani sarki ballantana a ce ya yi kuruji yadda wasu suka samu wannan wahamin Allah Allah ya yi musu kuskurensu eh saboda haka ko da aka yi yakin bai karkashin kowa yana zaune ne mustaqillan bi nafsihi shi yasa ya hijira a ya koma gudu wa amma jihadul kuffari al-asliyina amma yaƙan kafirai na asali ma imkani in an samu dama fawadihun wannan abu ne wanda yake a fili ai idan ka karanta littattafan fiqh duk malamai sun yi bayani wa amma jihadul kuffaril murtaddina amma jihadin kafirai waɗanda suka yi ridda faka zalika shi ma a fili yake shi ma a fili yake in ka ɗauki ko da littafin alƙawaninul fiƙihiyya libin juzai ya yi wannan bayani ya ce jihadi ta fuskar waɗanda za a yaƙa kala uku ne ya ce akwai kafirai na asali wanda su ba su taba jingina kansu zuwa ga musulunci ba ba su taba ba sannan kuma akwai waɗanda suka yi ridda da musulmi ne amma sai suka yi ridda suka koma kafirci su ma za a yaƙe su sannan akwai kuma al-mukhallituna bainal islami wal kufur mutum da yana musulunci yana sallah yana azumi yana zuwa aiki komai yana yi amma kuma duk abin da ya ga dama na kafirci kuma yana yi to shi ma za a yaƙe shi shi ma za a yaƙe shi to kuma wannan yaƙoƙin da suka yi duka akwai nau'ukan wa'annan mutanen a zamanin a shehu usmanu kamar yadda mun karanta a baya akwai kafirai na asali akwai waɗanda suka yi ridda akwai kuma masu garwaya aikin musulunci da aikin kafirci to saboda haka babu wani abu shi yasa mali ya ce a fili yake ga ɗalibin ilimi wanda ya san littafin Allah ya san hadisan ma'aiki da kuma maganganun malamai yawwa to amma jahili shine zai zo ya ta shirme da abin nan da sauransu yawwa ko a rubutun da ko ƙarya aka rubuta ba zai iya ba zai iya ganewa ba eh to shi yasa karatun da muka yi wancan sati Allah ya sa masa albarka eh madadin a fito kila ko a ƙaryata ko a ce ba haka ba ne to ba zai yi ba sai aka dinga yi mana hujja wai da maganganun irin su sarkin nijar wai shi ne hujja ya fito yana ta maganganu yana karanta abubuwan da ya karanta daga turawan faransa cewa ya sheku usmanu bai yaƙi kafirai ba wai waɗanda ya yaƙa ba kafirai ba ne shi kuma a shekhu usmanu gashi ya ce kafirai ne kuma ya faɗi da dalili ko mu karanta ba to ai sai a ce wannan abun ba kafirci ba ne sarkin nijar hujja ne kaga masu ƙaba ne to kaga ni mu ba masu ƙaba ne a wurinmu ballantana har ya zama hujja ko a harkar rayuwar duniya in yayi magana ba ma yadda sai mun bincika bale abin da ya shafi addini to in banda yanzu ɗibgewa matsala ta addini sai ka ɗauku mutumin da kila farillan sallah ma bai sani ba wai shi zai ba da amsa a'a to ai kaza kaza kaza su sarakunan ma sun riƙe shi a matsayin mai ba da shawarwari ta ina aka yi haka ina ka karanta waye faɗi wannan magana shawara ta ina mutumin da ake nema a kashe ko mu karanta ba hassadar da aka kulla masa da kokarin a kashe shi babu wannan karerayi ne kawai na yahudawa don a nuna cewa wai hausawa sun yi mai riga da wando za ka ga suna ta rubuta wannan a social media ai hausawa sun masa riga sun masa wando amma ya zo ya yake su to wace riga to ƙarya ne ƙarya ne da yahudawa suka rubuta turawa suka zo suka ɓata abubuwa suka rubuta abin da suke so mun ja ya ciki abin da makaranta sun kashe jikan sa'i muhammadu tsahir al'awwal jika shehu usmanu sun kashe shi a yankin gombe amma nan duk ba zalunci ba ne a gunsu saboda haka in kuna da hujja ku yi magana in ba ku da to maganganun sarkin shugaban ƙasar nijar ba hujja ba ne kuma duk abin da ya faɗa ƙarerayi ne da wasu suka rubuta shi ma haka aka karantar da shi haka aka karantar da shi mun ma mun karanta irin wannan history din a makarantu na na boko mun karanta ba yaba mu karanta bane to amma ƙarya ce ya za a ka goyi bayan ƙarya to Allah ya taimaka Allah ya ganar da su kuma insha Allah duk wanda Allah ya yi mai rabon shirye zai gane saboda ko ba komai ka ci mutuncin wani ka shiga haƙƙinsa Allah ba zai barka ba Allah ba zai barka ba to sai almabahasu thalis mabahasi na uku waqi'atu yan doto yawwa akwai abin da ya faru a yan doto an yaƙi to shi ma akwai ƙarerayen da suke ta yaɗawa akan yan doton babu su a rubuce kuma ba abin ba haka ya faru ba to alhamdulillah shi wanda abin ya faru da kansa shi ne yake ba da labari ga abin da ya faru ga abin da ya faru kuma mu auren musuka ne amintacce ne to yan doton nan sun yada karerai da yawa a kanta daga cikin karerayen da suke yadawa shine wai a sheku usmanu ya tura muhammadu bello da sauran fulani an je an kakkashi malamai an rosa jami'a an yi waye an yi waye an yi waye bayan gashi mun karanta ya ce ba su taba ya fara yakan wani ba sai dai in an yaƙe su sai su tashi tsaye su kare kansu to wannan magana ƙarya ce eh kuma babu wata jami'a da an kai a yan doto a tarihin duniya babu wasu 'yan son zuciya ne daga cikin waɗanda suka karanta ko suka yi karatu ga yahudawan sai suka rubuta in sun zo tarihin 'yan doton sai su ce ai akwai jami'a university of 'yan doto ƙarya ne kuma da inda allah ya tahi kama su sai suka ce wai an kafa ta tun ƙarni na biyu a hijira tun shekara ta 1180 wai kuma wanda ya kafa ta shi ne jikan sayidu na ali eh wani ne wanda suka faɗa wanda mu a tarihi ba ma taɓa jin sunan shi ba wai al'imamu ya haya wai ibnu abdullahi wai jikan sayidu na ali ne saboda haka shi ya taso shi kuma wai ya yi karatu ga al'imamu malik ya baro madina ya zo har garin yan doto ya zauna ya kafa garin ya ilmantar da mutane ya karantar da littattafai na fiƙihun malikiya da sauransu wai lokacin ma al'imamu malik yana rayu ƙarerayi malam kawai mutum ya zauna ya sha ruwan sanyi ya ta rubuta abin da ya ga dama to ko burawuzin ka yi jami'o'i mafi dadewa a duniya ba za a kawo maka wani abu dan yan doto ba mafi dadewar jami'o'i a duniya guda hudu ne suna nan rubuce akwai jami'atu alqarawiyina tana nan a Maroko tun karni na uku aka kafa ta to amma su a labarin su ta mare gayeta kuma duk duniya yin ittifaki ita ce jami'a ta farko wadda aka fara karantar da darussa na musulunci sai jami'atul azhar da ke misra sai jami'atul zaituna da ke tunis sai jami'atu almadarasatu almustansiriya ita kuma tana bagadada su ne jami'o'i guda hudu a duniya waɗanda suka gabaci kowace irin jami'a so da haka babu kawai ita 'yan dotu gari ne da mafi yawa malamai suna kai ziyara wurin suna karantar da karatu na zaure haka to yi wannan karatun zaure wai shine jami'a to kaga wannan ai tadlisi ne in ka ce jami'a sai a ɗauka a zamanance makaranta ce da aka gina da tsari da komai da komai ana yaye ɗalibai da sauransu zariya bata shahara da ilimi ba to yanzu kamar ka zo ka ce wai saboda karatun da ake na zaure da sauransu sai ka ce wai jami'ar zariya sai dai a ce ko abu kake nufi in ka ciya sai a ce to ba a san wata jami'a to kama haka nan ne to ko irin ta abu din ba a taba yi a yan doto ba har yanzu kuma ba a taba ba hagar karerayi ne to za mu karanta abin da ya faru eh mu ji kuma hakikanin abin da su yan dotun suwaye amma tabbas ta shahara da malamai sun zauna a cikinta a farkon lamari amma kuma daga baya akwai abin da ya faru to shi ne da larabki sai a rubuta jandoto tun da babu yan a larabci babu shi to a hausa sai a ce yan doto da larabci a ce jandoto kamar yadda yake a rubuce to wa kana min hadithi ha wannan shi muhammadu bello ne zai ba mu labari saboda shi ya je yan doto din sai ce yana daga cikin labarin shi wannan gari wanda tana nan a yanzu cikin zamfara tana nan kusa ga tsafe eh yana nan haka ba a canza ba ba ka san garin ba ke annahu arsala shaiku ila sa'iri jama'atihi a sheku usmanu ya aika saƙo zuwa ga sauran jama'arsa bilmashirik waɗanda suke yankin gabas kama waɗanda suke yankin daura katsina kano zaria min ahali zamfara daga cikin mutanen zamfara waka shina da katsina wa kano da kano wa daura da daura kullihim gaba ɗayansu bayan sun nemi izini ya ba su dama su kare kansu mu suka tashi tsaye suka kare kansu to lokacin da labari ya kawo masa shi a sheku usmanu cewa mafi yawa sun samu nasara kamar a kano kamar a zaria kamar a katsina da sauransu to sai ya tura saƙo cewa su zo yana son ganinsu zai yi musu nasiha zai kuma ba su shawarwari saboda an samu jarrabawa a baya yanzu kuma nasara ta bullo to ga al'adar ɗan adam shaidan yakan iya shigowa a irin wannan lokaci sai a ɓata abubuwa a ga cewa jiya ba mu bane amma yau mu ne saboda haka bari mu yi ta abin da muka ga dama to sai nemi su zo duk kwamandodin nan da aka ba tuta da sauran rundunonin da suka mara musu baya ya ce an yi ruddu alaihi cewa su zo su same shi falaki nahu to sai muka haɗu da su bai magami a nan magami ta zamfara cewa su zo a haɗu nan liyukhbirahum saboda ya ba su labari ma yukhbiruhum abinda zai ba su labari to walamma hana waqatul kharifi lokacin da lokacin kaka ya zo to lokacin shi kuma Sheikh Usman wasu abubuwa sun dan rike shi wa aqbalu sai suka baro wuraren suka tinkari magamedin na Zariya suka fito na Kano suka fito na Daura na Katsina saboda sako ya kai musu to shi kuma a lokaci a sheku usmanu bai da dama zuwa magamadi ya ce arsalani makanahu sai ya wakilta ne ya aika ni a madadinsa ya ce to ka je magamadi in sun zo ka tara su ka ce musu kaza ka ce musu kaza ka ce musu kaza a matsayin wakilci kuma duk gari da aka yi nasara to a sa wani ya zamo shine shugabawa ne shine shugabawa ne shine shugaba duk gari a sheku usmanu ya tsara masa abin da zai yi to shi ne wa akhbarani bima akhbarani ya bani labari da abin da zai bani labari summa inni kharajtu yace sai na fita zuwa magamedi fasalaktu arda zurmi sai na shiga yankin zurmi wa zamfara da zamfara wa kanat zamfara ita kuma zamfara idan zaka a wannan lokaci bagiyatan alaina ta yi mana ta'addanci saboda ta taimaki yunfa a kanmu a ga ta yi zalunci kenan saboda haka su ma muna nan muna dakonsu za mu kai musu hari hattar ta haitu ila mu'askari na har sai da na tuke zuwa ga wato rundunoninmu na yaƙi bi kareki a wani wuri da ake kira kareki can kusa ga magaminci duk yankin zamfara ne faltaƙaitu ana sai na haɗu ni wa iyahum da su hunaka a nan bai bargade a wani wuri kuma da ake kira bargade fawafa ahalu kano to sai mutanen kano suka zo sun ci nasara a kano kuma sun yi fatahinta amma ba a naɗa ba ayyana wani cewa shine shugaba ba sai suka zo tare da jagoransu shine malam suleiman wa ƙarifatahu biladahum sun buɗe garuruwansu fa'ammartu alaihimul faƙiha al'adila shi ne suleiman ka gani sai ni shugabantar musu da babban malamin nan faƙihi kuma adili na ba su ake bukata ga shugaba ba to sai aka naɗa shi aka ce shi ne shugaban kanawa a wannan lokaci muhammadu bello ya naɗa shi da izinin shi a shekosu saboda duk almajiransa ne ya san kowa ya san musawan kowa a ilimi ya san musawan kowa a tarbiyya da adalci da sauransu to a wannan lokaci shi malam suleiman shi ne mafi tsoron allansu a zahiri kuma duk ya fi su karatu to kuma dama tsarin musulunci irin wannan ake ba mutukar ba yana da wani uzuri wanda zai iya hana masa jagorancin ba to me kabilanci kai da jin an ce faqihi kuma adili to yana magana kabilanci a ciki shine Sulaimana ibnu Abham ana kiransa da Sulaiman ibnu Abham wa akhbartu kulla to da na tara su sai na ba su labari bi anna alwalid hayyahu sako na farko cewa mahaifina yana gaishe su shine a shehu usmanu wa amarahum kuma ya umarce su bil mubaya'ati su ci gaba da riƙe mubaya'arsu da suka yi masa amma ala sam'i wa ta'a akan ji da saurare wattiba'i sunna da kuma bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan azance da aiki duk abin da za a yi kar a yi abin da ya saba mu sunna yace ya ce in gaya muku wannan magana zahiran wa batinan kuma sunnan nan abita a bayyane da ɓoye wa harakatan wasu kunan abita lokacin da ake motsawa da lokacin da ba a motsawa kawai ka a kuskura a saba mu sunna shine sakonsa na biyu bayan gaisuwa lailan wani haran a yi sunnan nan dare da rana eh mutanen kano na wurin na katsina suna wurin na daura suna wurin na zariya suna wurin fasami'u suka ji saƙon wa ƙabilu kuma suka karɓa su da dama almajiran sani wa akhbartuhum na ba su labari bai annahu cewa a sheku usmanu yi bashiruhum ya nemi su bishara bai anna allaha yaftahu alaihimul bilada duk garuruwan nan to allah zai ba su nasara a kansu za su dawo ƙarƙashinsu kuma abin da ya tabbata ke abin da ya tabbata kenan e sakamakon waɗancan ayoyin da suka yi ishara zuwa ga taimakon masu imani akan mara imani wa yumakkinuhum fil ard kuma zai ba su tamkini zai ba su dama a cikin wannan ƙasa ta Hausa amma fa ga gargadi falyahzaru ba'da zalika in hakan ya faru to su yi hattara an yatahasadu kar su yi wa junan su hasada wadda hasada tana da mi amfanin wannan kar a ɗauko malam sulema a ce shi ne shugaba a kano ko malam musa shi ne shugaba a zaria sai wasu koma su ne masa hasada ya ce to kar su yi wannan kar su yi fa ya tafarraku don in hasada ta shige su to za su rarraba au yubaddilu shara'i al-islami ko su canza dokokin musulunci kar su yi wannan duk wani abu da yake tsari ne na musulunci to su bar shi yadda yake kama baddala haula kamar yadda wayancan sarakunan suka canza musulunci da dokokinsa fastabsharu sai suka yi bishara suka yi farin ciki wa qabilun nasihata kuma suka ce sun karbi nasiha wa akhbartuhum na basu labari bima basharahum da abin da ya musu bishara bihi min qurbi zuhuril mahadi Sheikh Usman ya ce kuma ina kyauta ta zaton mahadi ya yi kusan bayyana. Eh, wa anna jama'ata shaikhi kuma wannan jama'a almajiransa wala'i'uhu to kamar shimfiɗa ne akan bayyanarsa, kamar muƙaddima ne game da bayyanarsa yana nan ta yi bai nesa. Wala yanqadi bi izni bi iznillahi hadhal jihadu kuma nasarar wannan jihadin da muka yi ba za ta yanke ba hatta yufdiya ilal mahadi nasarar sai ta take har zuwa a bayyanar shi mahadi ne ma'ana jihadin nan da muka yi da shimfiɗa musuluncin to amfaninsa zai ci gaba da tafiya zai ci gaba da tafiya mutane na amfanarsa lokaci bayan lokaci har mahadi ya bayyana sai ya ƙarasa gyara abin da mutane suka ɓata to duk wannan hasashe ne kuma akwai alamun zai tabbata saboda mu yanzu duka sabab ne na jihadinsa bari ma in ba ku wani labari ni da kuke gani dalilin da ya sa na fahimci sunna ne ta tafa a sheku usmanu shi ne dalili muna karanta ihya'us sunna malamai nurul albab hisnul afham da sauran littattafan su wala abdullahi to dalilin su na fahimci sunna ita ce ta farki na mi da gaske saboda in karanta kaza bid'a ne kaza sunna ne kaza ba kyau kaza ba kyau to akwai wani bawan Allah ana ce mai alaji sani a wannan lokaci mai kuɗi ne in ya je saudiya sai ya zo min da wasu littattafai ƙanana haka da su ibn baz ibn usaimin da sauransu ina karantawa kuma sai ina ganin wasu maganganu sun yi muwafaka da na shi eh to wata rana sai ni wa malam tambaya mahaifinmu na ce wasu ibn baz su bin usaimin yan izala ne ko yan ɗariƙa ne ya ce a wahabiyawa ne sai da ce to bala abubakar gumi fa da yake ya san shi sai ya ce ai duk tare suke da ce to alhamdulillah ya aka yi ni ce a ba komai eh eh shi kenan ba komai a me matsala da ce a ba komai saboda maganan ba za ta faɗo ba eh saboda bai son mala abubakar gumi sannan bai son ibn baz din duk da dai kuma wasu lokuta sai in je yana yabonsa cewa mutum ne mai gudun duniya da sauransu to wannan tun daga lokacin sai na fahimci cewa lallai a in izala suke kan gaskiya akan abin da suke faɗa saboda suna hujja da mala abubakar gumi suna hujja da su ibn baz su usaimin da sauransu mu kuma an ce muna makiya annabi sannan ga maganganunsu kuma sun yi daidai da asheku shi ba sai na mai tambaya a kansa ba na san matsayinsa a wurinsa sidratul muntaha ne eh to wani daga cikin dalili kaga duk albarkacin jihadin su ne asar din gashi nan yana mi yawa to ni ba wani wanda na saurara wa'azi ne na fahimci sunna kawai dai karanta littattafan ne kaza ba bidi aka kuma ni tambaya a ce haka ne ikon Allah to Allah ya kyauta to haka dai abin yana ta karuwa eh to har na samu dama in na ga wani zaina saudiya sai in bashi sako sai ana ta zo min da littattafai su kitabu tauhidi da sauransu ina karantawa tunda an karanta larabci ana gane abin da ake faɗa to haka dai haka dai har abin ya yi ƙarfi kuma duk abin da ake karantawa a littattafa sheku usmani ke to wannan shi ne to kaga asar ɗin jihadin ba zai yanke ba shi ne yake musu bishara har zuwa bayyanan mahadi har zuwa lokacin da mahadi zai bayyana to allah ya iya mana to kaga irin wannan za mu sa ido a rosa shi ai ba zai yi ba ba zai yi ba a duniya tun da mun muna da yaƙini kan abin da ya yi gaskiya ne ba ya mun ce ma'asumi ba ne littattafansa ma in muna karanta muka cimma kuskure muna bayani mu ba ma taƙalidi a kan kowa ba ma kare kowa kawai muna kare gaskiya ne kuma ba mu yarda mu bauta ma Allah da abin da bai tabbata ba shi ne kawai to shi ne wa anna jama'ata shaikhi طلائعه ولا ينقضي بإذن الله هذا الجهاد حتى يفضي إلى المهدي فسمعوا واستبشروا suka ji nasihar kuma suka yi farin ciki suka yi bishara da irin wannan labari da aka basu da ya basu wa dafa'u ilayya ma qadaru alaihi min malillahi dukiyoyin da suka samu na ganima sai suka hannanta min suka ce a kaiwa mala ganimar da mutanen zamfara abin nan kano suka samu katsina zaura da sauransu sai aka ba shi to bayan ya yi haka ya rabu da su sai ya juyo zai dawo gida to wurin juyowarsa shi ne sai ya biya 'yan doto ita kuma 'yan doto lokacin tana ƙarƙashin zamfara zamfara kuma an faɗi hukuncinsu cewa bagiyatan alaina to shi ne to sai ce sun ma'an sha'ana jaishan sai muka sake ƙirƙirar wata runduna ila 'yan doto zuwa garin 'yan doto to wabe ha a garin 'yan doto ɗin min ba ƙayar ɓalaba akwai wasu rugowar wasu ɗaliban ilimi a lokacin ba malam ba wani malami ma a 'yan doto duk ɗalibai ne suka yi saura masu aƙida irin ta boko haram eh su aƙida su duk wanda ya saba musu batacce ne ɗan bidi'a ne arni ne to shi yasa sai su duk wani malami sai suka kore shi daga garin suka fitar da shi sai zan su kaɗai ne a garin to ko da an kai wanne yaƙi-yaƙin ana wannan lokacin saboda haka gari ne ya shahara malamai suna zuwa to da allah ya kawo magarin jarrabawa da waɗannan gurbin ɗalibai to sai suka addabi malamai na allah kawar abin da 'yan boko haram suke sai suke ta koran malamai da malami ya zo ya nuna abin da suke ba daidai ba ne sai su kore shi to suna an ka yaka an ka ce an kashe musulmi kai jahilci bai ba wa kanat qaryatan to ita yan doto gari ne ishtaharat da ta shahara a baya ba a lokacin da shi yake magana ba bi sukunal ulama cewa malamai suna zuwa su zauna a gari wa kana man biha min talaba to sauran ɗaliban ilimi waɗanda ba su nuna a karatu ba da suka yi saura yudalliluna na suna ba da fatawan cewa mu batattu ne a sheku usmanu batacce ne dan bid'a ne da sauransu kamar yadda suka badda a sauran malamai suka kafirta su wayuguruna bi nasudaniyina kuma suna cuna hausawa da sauran baƙaƙen fata akan cewa su yaƙe mu in sun samu dama su yaƙe mu ma'ana sun goyi yunfa da sauran kuma sarakunan da aka yaƙa har suna cune a kanmu sun ɗauki lokaci suna yin haka tuwa ƙari ɗararru min hamanin ta saba ilaina sai ya zan kuma a garin a sheku usmanu kuma yana da mabiya to duk wani wanda an mabiyi shehu ɗin sai suka kore shi daga garin in ka ƙi tafiya su kashe ka tunda su a fatawansu shehu ɗan bid'a ne batacce ne arne ne ba musulmi ba ne saboda haka duk wanda ya jingina gare shi shi ma hukuncinsa kenan to shi ne ya ce min sulha'iha ka gani daga cikin mutanen kirkin yan dota ɗin duk wani mutumin kirki sai da suka kore shi daga garin kamar wa kalhaji umar malami ne kama alhaji umar malami ne kuma almajira a shehu usmanu ne to su waɗancan ɗaliban daga 'yan ɗin sai suka kore shi a gare wal akhil muzaffar muhammad bin shifa'i da kuma ɗan uwa da ake kira al-muzaffar muhammad ɗan ashafa ya fi shahara da muhammad ɗan ashafa a wancan lokaci shi ma a garin 'yan doto yake garin ɗan garin ne suka kore shi shi ma malami ne walaƙiya to malaman nan guda biyu sun haɗu minhum daga waɗancan ɗalibai jafa'an sun haɗu da jafa'i wa iza'an da cutarwa sai da aka dinga azabtar da su don me za su goyi bayan a sheku usmanu wa dararan aziman da cutarwa wadda take mai girma to kun ji halinsu saboda haka malaman da ake magana a baya ne aka yi su tun kamin ma jihadin ya faru e tun an yi malamai na zauri haka wasu in sun zo wasu su mutu nan wasu kuma in sun gama zaman kuma su ƙara ba gaba to lokacin da Allah ya bayyana su waɗannan ɗaliban bar gurbi ‘yan sauran ragowar malamai da ke karantarwa a zaure sai suka kore su ko suka dinga azabtar da su musamman a ce kana goyon bayan a sheku usmanu sannan sun goyi bayan yunfa a lokacin da aka yi yaƙi sun goyi bayansa to da shehu muhammadu bello bayan ya rabu da waɗancan almajirai da ya ba su wannan saƙon sai ya biyo ta kusa ga 'yan dota ɗin to shi ne da ya biyo sai ya tattaura da waɗancan rundunonin da ya yaƙa ce to ya kuke gani ɗaliban nan me za a yi wasu ka ce a far musu wasu ka ce a aje a yi musu wa'azi wasu ka ce ai ba za su saurari wa'azi ba wanda ke ganin ka ma kafiri kuma ya taimaki makiyinka akai balma yana cune a kanka to sai dai shi muhammadu bello ce to ba haka za a bari a yi musu yankan uzuri a aika musu dan aiki a ce gani na zo amma ban zo da niyyar yaƙi ba amma abin da nake so abin nan da suke cewa mu batattu ne yan bid'a ne to su zo ni zan yi muƙabala da su mu tattauna su zo in sun kashe ni to za mu tuba mu daina abin da muke in kuma muka kashe su to su tuba su dawo su bi mu sai aka ce to wannan shawara ta yi shi muhammadu bello shi ya kawo wannan shawara to wa za a tura don duk wanda za a tura suna ya kashe shi yan ta'adda ne to sai aka tura shi muhammad ibn shifa shi aka tura kamar yadda za a ambata walamatta faƙa ra'ayuna ala gazuwihin lokacin da ra'ayinmu ko shawararmu muka samu daidaito kan cewa a yaƙe su sirna ilaihim to sai muka tafi zuwa garin nasu hatta na zalna bi iza'ihim sai da muka sauka daura da su wato muna opposite da su muna fuskantar su faqaddamtu ilaihim al-akha muhammad ibn shifa sai muka gabatar musu da dan uwa kuna gani abin suwa kuma kun kyale ikon Allah to shine sai muka sai faƙaddamtu ilaihim al'akha na gabatar musu da ɗan uwa Muhammad shi ibn Shifaɗin ɗaya daga cikin waɗanda suka kora daga garin faƙultu lahu sai na ce da shi akhbirhum ka je ka ba su labari bi anni ma ataitu li agazuwahum ka ce musu gane na zo ni Muhammadu Bello amma ban zo don in yaƙe su ba wa inna ma nazaltu bi izaihim kawai na zo ne na sauka ne a kusa da su a daura da su li'una zirahum don in tattauna da su mai munazara ka je ka gaya musu haka ba yaƙi ya kawo ni ba abin da ya kawo ni su fito mu tattauna su fito da dalilansu na karatu da suke da shi sai mu tattauna da su fi hazal amri akan wannan al'amari da muke ta saɓani tsakaninmu da su fa'in kunna ala sawabi idan muke kan daidai to ta busu tuba wata ba'u sai su bi eh amma fa'in suna son gaskiya kenan wa in kanu ala sawabi in kuma suke kan gaskiya mu ‘yan bid'a ne mu batattu ne mu kaza kaza kaza kaza jihadin da muke ba daidai ba ne su yunfa suke da gaskiya to tubna mu za mu tuba ma'ana a sheku usmanu da tawagarsa zai tuba wata rakana sai mu daina ma na hannu fihi abinda muke a kai to sai ya tura musu shi muhammad ibn shifa dan ashafa kenan malam dan ashafa ya ce je gaya musu wannan sakon to da an gaya musu bari ku ji amsar da suka bada walamma qala lahum zalika lokacin da ya gaya musu wannan sakon da ya je Allah ya taimaka ba su farmai ba ba su cutar da shi ba ya ce to ga abin da muhammadu bello ya ba ni saƙo in zo in gaya muku shi ya zo amma bai zo don yaƙi ba bai zo don yaƙi ba don ya yaƙe ku ya ce ya zo ne saboda a fito a tattauna tun da an samu saɓani kuna ganin kaza muku muna ganin kaza saboda haka ku fito ku tattaro dalilanku gaba ɗaya sai a yi munazara a tattauna ƙalu sai su waɗannan ɗalibai suka ce da shi ɗan saƙon nan lanu na zai ruhufi shai'in mu ba za mu tattauna da shi a cikin komai ba ɗaura ba mutumin kirki ba ne wala nuhibbu ru'yatahu ko ganin sa ba ma son ka je ka gaya masa ba ba batun tattaunawa akai ba ganin sa ma ba ma so wala jama'a Allahu bainana wa bainahu kuma kada Allah ya hada tsakanin mu da shi kar wata kaddara ta sa Allah ya hada mu da shi ba ma so sai ce wa baina abihi babansa ba kada Allah ya hada mu da shi fi duniya wal akhira duniya da lahira kaga sun fito da mai tasu kenan shikenan ya ce haka kuka ce ce to shikenan sai ya dawo a bakin gari faraja sai muhammad dan ashafa ya dawo wawaje da ni usallil asra ko da ya zo ina sallar la'asar sai jira na ƙari falon ma ƙabaitu salata lokacin da na ƙari sallar la'asar akhbara ne sai ba ni labari da wannan saƙon ya shi ke magana su ta yi ishara cewa yaƙi suke nema ya ba mana bello ya ce to shi ke ma nemi taimakon Allah dama akwai alƙawalin yaƙi tsakanin mu da su saboda sun muna ta'addanci sun taimaki yin ba a kanwa a kanmu fara kiftu ilal hisni sai na hau abin hawa aka kawo masa raƙuminsa akwai ɗan nisa da inda ya sauka zuwa garin ilal hisni zuwa ga shi birnin yandoto ɗin kuma yana da ganuwa a lokacin ba da salatul asiri bayan sallar la'asar wa aqbalal jundu ilaihi to sai runduna ta da na tanada sai ta tinkari wa'annan ɗaliban aka je aka yaƙe su ba a taɓa yaƙi cikin sauƙi kamar nau'in nan mutanen ba saboda cikin awa ɗaya an ga gama da su cikin awa ɗaya fafata hakullahu alaina sai Allah ya yi muna fatahin 'yan doto fis sa'ati cikin awa ɗaya to 'yan nan ba su ne aka yaga kaga ba malami cikinsu ɗaliban ilimi ne kuma masu aƙida ta mu'tazila da boko haram sannan kuma sun goya mai yunfa baya to su ne aka yaga malaman sun kore su daga garin da sauransu amma su sai a zo a ce a ai an je an kashe malamai to ku ambaci malami ɗaya cikin waɗanda aka yi wannan yaƙi malami ɗaya ƙwaya ɗaya ku ambata mana shi babu malaman ma sun gudu malaman da ake magana a lokacin baya ne tun kamin ma yakin ya auku garin ya shahara da irin maluma na zauri haka masu karantar da muktasar luga irin su makamatul hariri da sauransu da tafsiri to amma tafiya na tafiya da Allah ya jarabi garin da wayannan gurbin dalibai to sai labari ya canza sai suka kori malaman suka waye gari su kaɗai a garin duk wanda bai goyon bayan ra'ayinsu sun kore shi sannan da yaƙi ya zo tsakanin yunfa da shehu usma da sauran sarakuna hausa kuma sai suka goya ma waɗancan baya balma haccuna hausawa suke akan fulani ko almajirai shi a shehu usman to wannan shine dalilin da yasa aka yaƙe su saboda haka ba malamin da aka yaƙa 'yan doto ɗaliban ilimi ne 'yan zafin kai kuma masu aƙida irin ta 'yan boko haram yanzu kama wani ya zo ya ce ai 'yan boko haram da aka yaƙa gwamnati ta kashe malamai to su malami nawa sun haka shi kame a kashe su to abin da ya faru kenan to shine walhamdulillahi muhammadu bello ya ce godiya ta tabbata ga allah wa bitina hunaka sai muka kwana ma a gare a 'yan doto ɗin layaliya a wai muka ɗanyi wasu 'yan kwanaki sun marahalna ilal garbi to sai muka yi tafiya zuwa yamma sai suka dawo sokuta kenan a yanzu yawwa to bayan an yi wannan sai ya naɗa wannan ɗan saƙon da ya aika musu muhammad ibn shifa sai ce to daga yau kai ne sarkin 'yan doto eh to abin da ya faru kenan to sun marhalna ilal garbi waƙadin tashara min husuni katsina na hawa hamsi na hisnan to ana nan kuma sai wata musiba ta sake bulla shi ne mutanen katsina akwai wasu garuruwa sun kai hamsin su ma sai suka ɗauko makamai cikin magoya bayan yunfa cewa za su yaƙi almajira a shehu usmanu muhammadu bello ya ce wa a garna ala fulla tiyihim kuma mafi yawansu fulani ne su yan katsina ɗin waɗanda suke makwabtaka da katsina a wannan lokaci fulani ne amma magoya bayan yunfa to da suka ji labarin an rosa 'yan doto da sauransu kano da sauransu su ma sai suka fito da makamansu shine muhammadu bello ya ce sai muka kai musu hari muka kai ma fulanin hari muka karkashe su to yin kabilanci ne zai kashe su su ma yan uwansa ne jinsinsa ne yarensu ɗaya izkanu ala shakilatihim saboda mi dalilin da ya samu ka yaƙi fulanin saboda suna kan tafarki irin na suyun faɗin sarakunan hausa a shi kaga yaƙin yaƙi ne na addini waraja ana salimina ganimina sai muka dawo gida lafiya lau kuma muna tare da ganima fasadarar jumu'u ila biladihim daga nan to kowane dandazo na jama'a sai ya koma garinsu na kano suka koma kano na zariya suka koma zariya na katsina suka koma na daura haka wasadarna ila biladina mu ma sai muka dawo zuwa ga garuruwanmu bihamdillahi tare da taimakon Allah to wannan shine takaitaccen abin da ya faru a a Endoto shi ma wannan labari Muhammadu Bello da kansa ya ambace shi a cikin Infaqul Maisuri shafi na 138 zuwa na 139 haka Sheikhu Al-Wazir Junayd shi ma a littafinsa Dabtul Multaqatat min al-akhbar al-mutafarriqa fi al-mu'allafat shi ma ya ambata a shafi na 50 zuwa shafi na 51 duk sun ambaci a wannan bayani duk da shi alwaziri junairu a takaice ya kawo shi to amma dai almuhim abin da ya faru kenan alaikum assalam na'am da su an kai yakin da su aka yi na yan doto da su an kai na katsina shi yasa ya kaji gashi na ya faɗa fasadaratil jumu ila biladihi to sai alfaslur rabi mun kammala alfaslur salis sai fasli na hudu ashubuhatul musara haula jihadi shaykh usman warraddu alaiha sai shubuhohi da ake motsar da su akan wannan jihadi na wannan malami bawan Allah da kuma raddi game da su wanda almabahasul awwal mabahasi na farko shine qitalu bilad barno wa asbabu shi ma cikin shubuhat nasu me yasa aka yaki barno yanzu dai ba mu da shubuha akan yakan a a'a kamin ma can ba mu da shubuha akan yakan sarakunan gobir ba mu da shubha akan yakan sarkin daura sarkin katsina sarkin kano sarkin zaria da na zamfara to yanzu wadda ta rage shine borno eh duk da an dan fara bayani a dazu to amma dai ga cikakken bayani daga shi karan kansa a shehu usmanu قال الشيخ عثمان رحمه الله فإن قلت قد بينت لنا حكم ملوك السودان yace idan kace da ni hakika ka bayyana mana hukuncin sarakunan hausa allazina waɗannan da kanu suka kasance min ahli hazihil biladi suna daga cikin mutanen wayannan garuruwa wahum muluku hausa sune sarakunan hausa fama hukumu ahli barno to me hukuncin mutanen barno wale matuqatilu lahum me yasa kuke yakan su to in kai min wannan tambaya eh kai mai da awan hausa zalla kenan ko yawwa kai hausa kawai a gabanka ba gaskiya kake so ba ba musulunci a gabanka ba to ga amsa malam zai baka da kansa fal jawabu amsa innahum kanu muslimina fil azminatil mutaqaddima to su mutanen Borno musulmai ne a zamanin da suka gabata a wancan lokaci walizalika saboda haka ne hakama shehu ahmadu baba shi yasa ahmad baba a tumbukuti ya yi hukunci kan cewa bi islamihin mutanen barnu musulmi ne kama fi kitabil kashfi wal bayani li asnafi majlubi sudani lahu kamar yadda ya zo a wannan littafi nashi mai suna al kashfi wal bayanu li asnafi majlubi sudan wanda an buga shi ana samun shi kasuwa to a ciki shi ahmad baba yake cewa hukumuhum muslimuna hukuncin mutanen borno sai ce musulmai ne li'anna kulla alimin saboda kowane malami ya hukuma yana yin hukunci bai ma alima da abin da ya sani fi zamanihi a zamaninsa lakin sai dai la yalzamu an yakuna al'amru kazalika don yayi wannan hukunci to ba zai lizimci al'amarin ba zai lizimta akan haka ba fi kulle zamanin kowane zamani a ce akan haka abin yake tunda malam ahmad baba ya ce musulmai ne to ba zai yi a ce kowane lokaci kuma ba zai yi a samu wani canji daga mutanen borno ba li'annal hukuma a sheku usman ya ce saboda hukunci a ilimi a gun malamai ya duru ma'a illatihi yana kewayawa ne tare da illarsa duk sanda aka samu illatul hukum to hukunci ya tabbata duk sanda aka samu illa ta rashin hukunci to hukuncin babu shi mana abin da yasa suka zama musulmi in dai yana nan to suna nan musulmi in aka rasa shi kuma to musuluncin nasu kuma mi sai ce to wa amma fi zamanina amma mutanen Borno a zamaninmu in ji a Shehu Usmanu fa innahum laysu ala ma kanu alaihi qablu ba sa kan abin da suke a kame wannan lokaci ma'ana lokacin da Ahmad Baba yayi wannan magana to a yanzu ba akan wannan suke ba sun samu canji sai ce li'annahu saboda yadda lamari yake yi usaru tawaturan ana naƙaltowa zuwa gare mu kuma naƙali wanda yake mutawatiri abin ba zai iya zamo ƙarya ko shaci faɗi ba hanyoyin faɗasa sun yawaita ma yujibu abin da yake wajabta ko yake tabbatar da an yi hukama lahun bil kufuri mutanen Borno a yi musu hukunci da cewa su ma kafirai ne akwai abubuwan da ake babu labari misla ma yaf'alunahu irin abin da suke aikatawa na wani bauta fi makanin a wani bagire yusamma gabbari shi gabbari wani wuri ne a yankin Borno suna zuwa suna bauta a wurin suna bautar itatuwa a wurin da aljannu da sauransu kamar yadda dai su yin fake yi to su ma an samu irin wannan abin a tattare da su wafi makani yusamma bako da wani bagire da ake kira shi ma bako to waɗannan wurare guda biyu a wannan lokaci sun shahara a su mutanen borno suna abubuwa na tsafe-tsafe da bauta a waɗannan wurare in suna da bukatu suna zuwa su kai bukatarsu a wannan wurin in sun shiga tsanani suna zuwa wannan wurin su nemi abubuwan da a wurin na duwar wasu ko itatuwa da bishiyoyi su ma su nemi a yayi musu damuwarsu wa gairihi ma da sauran wasu wurare waɗanda ba su ba mina zabhi har yanka ma suke yi na ibada almu'uta da indahum wanda aka al'adanta a gunsu lokaci ya ko to wannan kaga wani nau'i ne na kafirci a shehu usmanu suna da wannan labari cewa irin abin da su yunfa ke yi na abin da ya faɗa a baya to su ma sarakunan borno da sauransu su ba suna yin irin wannan abu yawwa kenan kaga hukuncin da ahmad babu ya yi na musuluncin su to a baya ne e to nan za mu dasa aya sai mu tashi wa amma fi wa ma'a zalika to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah